الحمد لله الحمد لله الذي خلقنا للعبادة وأنذرنا موارد الرمادة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من اتبعه نال الفوز والسعادة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أهل القيادة والريادة والسيادة أما بعد فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم واذكروا ما أخذ عليكم من الميثاق المتمثل في الإحسان في عبادة الخالق والإحسان في التعامل مع الخلق قال سبحانه وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين فأمر تعالى بالإحسان عموما بعد الإنفاق الذي هو نوع من أنواعه وذكر أنه يحب المحسنين بالإطلاق وذكر أنهم يحب المحسنين يحب عباده المحسنين وهم من جمعوا بين الإحسان في عبادته وحقيقته أن تعبد الله كأنك تراه وجمعوا بين الإحسان في التعامل مع خلقه ويكون ذلك بالمال والقول والعمل كما يكون بالجاه والشفاعات ويكون بتعليم القرآن والعلم النافع وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس بتفريج الكربات وإزالة الشدة وإعانة المسلم في عمله والعمل لمن لا يحسن العمل ويكون بإرشاد الضال وعيادة المرضى وتشييء الجنائز وغير ذلك مما هو داخل في الإحسان الذي أمر به تعالى قال عز وجل في ذكر جزاء المحسنين للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقال وهو يشير إلى العهد الذي أخذه على الأمم قبلنا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وقال وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والله تبارك وتعالى عليم حكيم يأمر وينهى قال جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فهو سبحانه أمر في هذه الآية بالعدل في حقه وفي حق عباده ونهى عن الظلم والجور في حقه وفي حق عباده وأمر بالإحسان في حقه وفي حق عباده كما سبق بالنصوص المتقدمة فالعدل واجب والإحسان فضيلة مستحب عباد الله إنه وكما أمر المولى جل وعلا بالعدل والإحسان للجميع في كل شيء فإنه خص جنسي اليتامى فطلب من الجميع أن يقسطوا في حقهم وأن يحسنوا إليهم عباد الله إنه وكما أمر المولى جل وعلا بالعدل والإحسان للجميع في كل شيء فإنه خص جنس اليتامى فطلب من الجميع أن يقسطوا في حقهم وأن يحسنوا إليهم كما قال في فاتحة ووسط سورة النساء التي التي ركزت على ذكر صنفي الضعفاء في المجتمع قال سبحانه ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط فقال وأن تقوموا لليتامى بالقسط ومثلها في هذا الأمر قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم وفي صحيح, وفي صحيح البخاري عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه أنه سأل خالته أم المؤمنين عائشة عروة بن الزبير رضي الله عنه ورحمه الله رضي الله عن أبيه ورحمه الله أنه سأل خالته أم المؤمنين عائشة عن قوله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأجابت بقولها يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص من صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال صداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء قالت عائشة استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن فأنزل الله عز وجل لهم في هذه الآية أنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ونسبها والصداق وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق أورده البخاري في باب تزويج اليتيمة فواقع اليتيمة الأنثى في الجاهلية أنها إذا كانت تحت ولاية الرجل بخسها حقها وظلمها إما بأكل مالها الذي لها أو بعضه أو منعها أو بعضه أو منعها من التزوج لينتفئ بمالها خوفا من استخراجه من يده إن زوجها أو يأخذ من مهرها الذي تتزوج به بشرط أو غيره هذا إذا كان راغبا عنها أو يرغب فيها وهي ذات جمال ومال ولا يقسط في مهرها بل يعطيها دون ما تستحق فكل هذا ظلم يدخل تحت هذا النص ألا واليتيم من الآدميين ألا وإن اليتيم من الآدميين ذكرا أو أنثى هو من توفي كاسبهم وهم دون البلوغ واليتيم من الآدميين ذكرا أو أنثى هو من توفي كاسبهم وهم دون البلوغ وهم المعنيون بقول الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا يفسر ذلك ما ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة ألا وإن الشريعة الإسلامية أمرت بالإحسان إليهم في نصوص كثيرة منها قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب الآية كما أمرت بإكرامهم قال عز وجل كلا بل لا تكرمون اليتيم ونهت عن ظلمهم قال الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وفي الحديث اجتنبوا السبع الموبقات ومنها وأكل مال اليتيم ونهت النصوص الإسلامية عن دعهم قال الله عز وجل فذلك الذي يدع اليتيم ونهت عن قهرهم قال عز وجل فأما اليتيم فلا تقهر وإن مما ورد في الأمر بإطعامهم والثناء على من أخلص ذلك لربه قوله جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وقال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله وقال عز وجل فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة وأمرت بالإصلاح لهم قال عز وجل في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وجاء في الأمر بإنفاق الخير لهم قوله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وأثنى الله تعالى على البررة المتقين الصادقين في الإيمان الذين من أعمالهم ما ذكرها في آية ليس البر وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وأمر برزقهم وكسوتهم فقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما فارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وتعرض القرآن لذكر أنه تعالى هو من يؤوي ضعفهم ويتولى الصالحين منهم فقال فقال وهو يذكر يتم الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى وقال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وقال إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والقيام بهذه الشرائع أمرا ونهيا وهي كلها ترجع إلى معنى واحد وهو كفالة اليتيم سبب لمرافقة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة والقرب منه ففي الحديث كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهتين وكافل اليتيم هو القائم بأموره ومصالحه من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك وفضيلة قرب الكافل من الرسول الكريم في الجنة كما قاله العلماء تحصل لمن كفله من مال نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية وقوله في الحديث كافل اليتيم له أو لغيره فالذي له أن يكون قريبا له كجده وأمه وجدته وأخيه وأخته وعمه وخاله وعمته وخالته وغيرهم من أقاربه والذي لغيره أن يكون أجنبيا قال ابن بطال رحمه الله وهو يشرح الحديث المتقدم حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك ومن هذا المنطلق رعاكم الله ندعو بالخير ومرافقة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة للإخوة المباركين الذين بنوا لنا مأوى اليتامى في مدينة ميسو فنحن وإن لم نعرفهم كلهم بأعيانهم فهم إخوة لنا في الدين وربنا الشكور يعلمهم وهو الذي يجزي بالحسنات إحسانا قال جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فالحسنى الجنة وزيادة النظر وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم كما فسر ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا جميعا من أهل الإحسان واكتب لنا الرحمة والرضوان واغفر لنا ما سبق وكان من الذنوب والعصيان بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآي والحكمة أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد ينوى ما سؤال بركة هدبر مؤولا يني wato yinin goma sha ɗaya ga watan rabi'in al-akhir hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1447 daidai da uku ga watan Oktoba 2025 ta yi magana ne akan lallai Allah ta'ala yana yin umarni da adalci da kyautatawa wa marayu marayu yan gatan Allah Allah subhanahu wa ta'ala a cikin abin da muka ji na sashin ayoyin alkur'ani da wasu daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarni masu yawa wanda in mun bibiye su zaka samu umarni sun kai ashirin da hani wadda suke da alaka da waɗannan jinsi daga cikin mutane wato jinsin marayu jinsi mai rauni jinsin wato ‘yan adam ɗin da iyayensu suka rasu alhalin ba su kai shekarun balaga ba ba su kai ga ƙarfinsu ba sai mai ɗawainiyarsu mai hidimarsu mahaifin mahaifin maraya ko kuma a ce mahaifi ma da mahaifiyar gaba ɗaya duka su rasu duk wanda mahaifinsa da mahaifiyarsa suka rasu ko kuma mahaifinsa ya rasu alhalin yana karami a cikin mutane to lallai wannan shine ake kiransa maraya kuma a dalilinsa ne muka ji waɗancan tanade-tanade da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam suka bayyana mana su da mafi kyan bayani domin mu san me ake so mu yi dangane da waɗannan mutanen me ake so kuma mu nisanta mu bari ya ku bayin Allah a farkon fari dai bayan yabo wa Allah subhanahu wa ta'ala da salati da sallama ga fiyayen halitta ya kamata mu gane kuma mu yi godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah da ya halicce mu don bauta a gare shi da kuma neman kyautata bautar a gare shi ta yadda ihsani da ake cewa kayi kayi shi a rayuwarka to ana neman ka fuskantar da shi ne a lokacin mu'amalarka da ibadarka tsakaninka da mahaliccinka da kuma lokacin mu'amalarka da ɓangarori na halittunsa wanda ya haɗa da ihsani wa iyaye ihsani wa ‘ya'ya ihsani wa wato auratayya mace ta yi ihsani wa mijinta miji yi ihsani wa matarsa ihsani ga sauran makusanta da nasoshi suka yi bayaninsu sa'annan sai kuma aka ambaci ɓangaren marayu sai miskine sai sauran wanda ayoyi da yawa suka yi ta jejjero mana su kamar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya tsalu na kama za yunfiqun aka ce ana tambayanka ya rasulallahi gawa za su yi ciyarwa ma za yunfiqun me za su ciyar kuma gawa za su dauki abin su bayar sai aka ce kul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil Allah ya ce wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a bayan ba da haƙƙin Allah na kyautatawa a cikin ibadarka an ta'budallaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak bayan ka ba da wannan haƙƙin sai aka ce to wa bil walidaini ihsana bangare na farko kenan da za a kyautata musu sai aka ce wa bidhil qurba واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا haka Allah ta'ala ya ce wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah abu na farko shine ayi ihsani cikin bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda mutum zai san wanda yake masa bauta ya san abin da ake masa bautan da shi ya san sharuɗoɗinsa da rukunansa da wajibansa ya koye shi daga makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam to idan aka samu wannan an samu wato kyakkyawiyar bauta tsakanin bawa da ubangijinsa to bayan nan kuma sai kyautatawa iyaye sai kyautatawa sauran makusanta sai kuma a dawo kan wato marayu wanda wasu zai iya yiwa su zama suna da wani abu na kusanci da kai kamar yadda falaqtahamal aqaba وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة سيأكت يتيما ذا مقربة إذا متن يزم مراياني sa'annan kuma ya zama akwai wani abu na kusanci da dangantaka tsakaninka da shi to haƙƙinsa ya fi girma akan marayan da wato ba makusanci ba ne na nesa ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya fito mana da waɗannan al'amuran sai ya ce me yin ɗawainiyar maraya me shiga lamuran marayu marayan nan nasa ne makusancinsa ne ko na waninsa ne ni da shi a aljanna muna nan kamar haka to a takaice idan muka bi waɗannan nassoshi wadda hudubar ta ambata za mu ga cewa suna ta magana akan abu na farko dai shine kokarin kyautatawa a cikin ibadar mu tsakanin mu da ubangijin mu kuma Allah subhanahu wata'ala yake cewa duk waɗanda suka yi aikin kyautayi sai ya bar shi mutlaqan bai ce lillazina ahsanu fima bainahum wa bain rabbihim للذين أحسنوا لوالديهم للذين أحسنوا لأقاربهم للذين أحسنوا لليتامى والمساكين والجار ذي القربى آآ سيتي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة wanda kawai suka yi abin da ake kiransa ihsani suka samar da shi ta bangaren su da ubangijin su a lokacin bautarsa suka samar da shi a tsakanin su su a junan su ballantana kuma irin waɗannan mutane da muke cewa raunana ne sun zama abin tausayi kowa kuma yana fatan da kari ya rasu ya bar ‘ya'yansa a irin wannan yanayin waliyakshan ladina lautaraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida don haka wannan aya ta lil ladina ahsanu sai Allah ya ce in dai mutane sun zama sun yi kyauta aikin kyautatawa ta kowace fiska to su kuma suna da gidan wato gidan dadi gida mai kyau gidan da babu mummunan abu a ciki gidan da babu daci babu wahala wato gidan yardan Allah da kuma samun gidan aljanna gidan samun yardan Allah wanda kuma shine lambun nan na ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya tanada sai ya ce kuma ziyada irin waɗannan bayi suna da wata ni'imar wacce ma ta fi ni'imar shigar da mutum cikin gidan aljanna din ita ce Allah ta'ala ya sahale maka ganin fuskansa mai karamci sa'annan kuma ya rubuta maka yardarsa shine irin abinda Allah zai yi kari wato yan aljanna da shi bayan Allah ya tseratar da su daga fadawa wuta ya shigar da su aljanna wata rana kawai sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ku yan aljanna shin kuna da wani abu ne ko shin muku wani abu ne a matsayin kari sai su ya Allah ka gama da mu ka mana komi ka haskaka fuskar mu a lokacin da fuskokin wasu suka zama bakake ya Allah ka tseratar da mu daga wuta a lokacin da wasu suka fada wuta ya Allah ka shigar da mu aljanna ka gama mana kowace ni'ima sai Allah subhanahu wataala ya ce a akwai ƙarin da zan muku shine sai ya ba su daman su yi dubi zuwa ga fuskar sa mai karamci wanda kuma shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan aya wa ziyada cewa an-nazar ila wajhi Allah al-karim to a takeice lalle ayan nan ta yi magana akan ihsani kamar yadda wasu ayoyin su ma sun yi magana akan ihsani kamar fadin Allah wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu an ce wa anfiqu an ce wa ahsinu umurni guda biyu to sai aka ambaci ciyarwa daga baya kuma aka ambaci kyautatawa wanda ciyarwa wani nau'i ne daga cikin nau'ukan ayyukan kyautatawa sai aka ce kuma lalle Allah yana son masu kyautatawa masu kyautatawa tsakaninsu da ubangijinsu da masu kyautatawa kuma wa bayinsa don haka ya ku bayin Allah mu yi ƙoƙarin tabbatar da waɗannan al'amura guda biyu sa'an nan kuma waɗannan ababen za su kasance ne ta hanyar wato kyautatawa ga halittun Allah ta hanyar dukiya ta hanyar zance ta hanyar aiki ta hanyar dukiya ta hanyar zance akwai zance mai kyau wa ƙululin nasi husna akwai kuma aiki mai kyau ka aikata wa mutum aiki mai kyau ka ɗauki dukiya ka ba wa mutum wannan ma duka ya fada cikin kyautatawa haka kuma ana iya kyautatawa bawa daga cikin bayin Allah ta hanyar matsayinka da mutuncinka da kimarka da cewa in yana da bukata a wajen ciyaman ko wajen gwamna ko wajen shugaban kasa ko wajen wani mai hali zai nemi taimako in ya biyo ta wajenka sai kai magana a wancan lallai zai ji abin da zaka roƙa wa wancan bawan Allah to yana daga fiskokin kyautatawa ko da ba kai ne zaka ɗauki abin ka bayar daga aljihunka ba a'a wani bawan Allah ne sai dai kuma in shi ya je ba zai iya cimma wato muradinsa ba sai ka taimake shi ka sa yawunka shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ishfa'u tujaru wato ku nemi ceto ku haɗa yawunku da yawun wasu wajen cimma muradunsu da samun maslahohinsu sai Allah ya ba ku lada sa'annan yana daga kyautatawa wadda ake samun lada shine ka karantar da mutum kyautata masa kai karantar da shi qur'ani ka karantar da shi duk wani ilimi mai amfani hadisi fiqihu aqida ka karantar da shi ilmukan addini karantar da shi sauran ilmuka masu amfani na duniya yana daga kyautatawa umurni da kyakkyawa da zaka yi wa mutum ka ce ka aikata kaza in ya samu lada kai ma kana da ladansa ka hane shi mummuna yana aikata mummuna ka ce wane ka bar aiki kaza shi ma fa ka kyautata masa ne koda ku shi a ganinsa yana ga ka hana shi biye wa son zuciyarsa ka takura masa amma wallahi yana daga cikin manya-manyan fuskokin kyautatawa wa halittun Allah shine a hana su munkaran da suke aikatawa yana daga ciki kokarin biya wa mutane bukatunsu da kwaranye musu damuwoyinsu da gusar musu da tsananin da suke ciki da taimakon mutum cikin aikinsa da taimakonsa ma wajen ya ɗauki wani abu ya ɗora akan abin hawansa da kuma ka yi aiki a wanda ba zai iya wani nau'in aikin ba kai ko da tela ne ya iya aiki ya iya sirfani ya iya dinki ya yi wa idan ka masa wannan abin wani lokaci ka yi da kuɗi wani lokaci ka sassauta wajen karɓan kuɗin wani lokaci ka yi ba kuɗi duk ya faɗa cikin al'amalu wato liman la yuhsinu al'amal ni ban iya kaza ba kai ka iya kaza sai ka kyautata min kamin abin da ban iya ba ni ma in kyautata maka maka abin da baka iya ba sa'an nan kuma wanda ya bace ko da ku hanya ce ya kasa ganewa ta tafiya kasuwa ko ta tafiya wani wuri ka shiryar da shi ka nuna masa inda hanyar take sa'annan wanda ya bace kuma ya bar hanyar musulunci ya kama wata batar shi ma kai kokarin nusatar da shi ziyartar maras lafiya da gaisar da shi da rarrashinsa da faɗin kalmomi wato na sanyaya masa da sauƙaƙa masa musibar da ke ciki da rakiyan gawa duk waɗannan ayyuka ne da suka fada cikin wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin sa'annan Allah subhanahu wata'ala kamar yadda muka ambata ta hanyar ambato wata aya lallai Allah yana umarni da adalci yana umarni da kyautatawa yana hani kan zalunci yana kuma zalunci din wato tsakanin bawa da ubangijinsa ko kuma a'a tsakanin bayi su a junansu bawa da ubangijinsa shine wato bawan ya dauki haƙƙin da na Allah ne maimakon ya fuskantar da shi ga Allah sai ya yi shi a wata daga cikin halittunsa kamar yadda aka yi ta gabatar da nasihu akan kokarin ta haƙiƙin la ilaha illallah da nisan tambauta wa wani Allah kuma ko da wane ne wani Allah ɗin saboda in kai bauta wa mala'ika ko ga annabi ko ga shehu ko ga waliyi ko ga kowane ne to lalle kayi abin da ake kiransa a zulmu zalunci kishiyar adalci Allah ta'ala kuma yana cewa inna shirka la zulmun azim wal kafiruna humuz zalimun asalin kafirai masu yin kafirci masu yin shirka su ne azzalumai saboda maimakon su ɗauki haƙƙin Allah su ba wa Allah sun sarayar da haƙƙin sun ba a wanda bai cancanci wannan haƙƙin ba don haka inna Allah ya amuru bil adli wannan tsakanin bawa da ubangijinsa ka zama mai adalci tsakanin bawa da ƴan uwansa ka zama mai adalci sa'annan kuma yana hani wayan hani fahsha'i wal munkari wal baghi zalunci nan ma kuma a bangarori guda biyu kuma ya ku bayin Allah kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake neman a yi adalci wa kowa to su ma fa wato ɓangaren marayu ɗin nan Allah ta'ala ya nemi a musu adalci ta fuskoki daban-daban kamar yadda hudubar ta ambato daga ciki sananne ne wasu iyayen sukan rasu su bar musu dukiya alhalin suna ‘yan ƙananan su suna marayu sai a samu wani daga cikin dangi sai ya zauna akan dukiyansu ko kuma wani daga cikin magadan la'alla babban wansu ne shikenan sai ya kiraba gida sai ya kiraba gona sai ya kiraba dukiya sai ya ki amfanar da su ya zama kamar ya mallake dukiyar wadda kuma wato wannan din wani nau'i ne daga cikin nau'ukan zalunci don haka kamar yadda ake umarni a yi adalci wa kowa har waɗannan masu raunin su ma ana neman a musu adalci kamar yadda ake neman a kyautata wa kowa to Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni a kyautatawa marayu ayoyi da yawa sun yi magana akan kyautatawa kamar yadda bangaren adalci wa marayu akwai ayoyi guda biyu da hadisin da ya yi bayanin ayar farkon suratun nisa da tsakiyarta Allah subhanahu wa ta'ala a farko ko in ce a tsakiyar yana cewa wa yastaftunaka kafin nisa qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaykum fil kitab fi yataman nisa illati la tu'tunahunna ma kutiba lahun wa targhabuna an tankihuhun wannan aya Allah ta'ala ya ce kuma mutane sahabbanka sun zo suna maka fatawa dangane da lamarin mata da haƙƙin mata mata gaba ɗaya ba mata marayu kaɗai ba to sai Allah ta'ala ya ce ka ce Allah zai ba ku fatawa dangane da haƙƙoƙin mata in mace ta zama mata ce in ta zama uwa ce idan ta zama ya ce in ta zama ‘yar uwarka ce kowace akwai haƙƙinta to Allah zai ba da fatawa zai yi bayanin haƙƙin kowace mace sa'an nan kuma a ciki wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa Allah zai sake kebe wani bangare saboda ana samun zalunci ta wannan bangaren to za a muku tilawa a cikin alkur'ani musamman cikin suratun nisa da Allah ta'ala a ayoyi daban-daban wadda sun wuce shida ya yi ta magana akan marayu da kasancewarsu masu rauni ballantana kuma idan ta zama marainiya ce mace don haka a cikin littafin a cikin suratun nisa'i a cikin qur'ani gaba daya ana muku tilawa dangane da marayu mata waɗanda ba kwa ba su abin da aka wajabta musu na sadaki cikakke sai kuma ku yi sha'awa ku yi fatan ku aure su wannan kuma kamar mutumin nan ne da yake kula da waccar marainiyar alhalin kuma akwai aure a tsakaninsu la'alla wasiya mahaifinta ya yi cewa alamar mutuwa ta bayyana min kuma na aminta da kai kai amini na ne ka taimake ni bayan rasuwa ta ka kula da yata ko kuma yayana don haka sai zama yana ta kula da su daga ƙarshe sai ya yi sha'awan ya aure ta wani ko saboda mahaifin ya bar ta da kuɗi shikenan sai ya yi sha'awan sakamakon kuɗinta ko sakamakon kyauta zai aure ta amma kuma ba zai ba ta haƙƙin da ya dace a ba wa irinta a lokacin aurenta ba shi shine abin da Allah yake cewa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa allati la tu'tunahunna ma kutiba lahun wanda ba kwa ba su abin da aka wajabta musu kuma kuna so ku aure su to sai Allah ta'ala a ƙarshe cewa an taqumu lil yatama bil qist Allah yana muku umarni cewa ku yi adalci wa marayu a farkon suratul nisa wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama in har kun ji tsoro ba za ku yi adalci ba dangane da waɗannan matan matan nan marayu wanda suke karkashin ku wanda kuka yi sha'awar ku aure su in ba za ku iya musu adalci ba to ku bar bangaren su ku auri wasu su wanda za ku musu adalci shine fanki kuma qaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba sai hadisin Imam al-Bukhari wanda Urwa yake tambayan wato goggonsa Aisha yar uwar mahaifiyarsa dangane da waɗannan ayoyi sai take cewa ya kai dan gidan yar uwata wannan aya ko waɗannan ayoyi guda biyu suna magana ne akan marainiya wanda take kasancewa ƙarƙashin kulawan waliyinta sai ya yi kwaɗayin sakamakon kyanta ko dukiyarta ya aure ta to amma kuma sai ya nakasta mata wani abu na sadakinsa sadakinta shine aka hana su auren su sai in za su musu adalci su cike musu sadakinsu aka musu umarni sai dai su auri wasun su matukar ba za su musu adalci ba aisha take cewa kuma an samu mutane sun zo sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bayan haka sai Allah ya saukar da wayas taftu laka fi nisa wacce aya da muka ambata sai ya zama a ciki Allah ta'ala ya nuna cewa lallai marainiya in ta kasance ma'abuciya dukiya ko ta an barta da gadon dukiya mai yawa ko kuma tana da kyau sai mu mai kula da ita fatan aurenta ko yayi kwaɗayin aurenta ko kuma a nasabarta yana da kyau yana so ya yi alaka da nasabarta to sai kaga wato ya ya cinye mata dukiyar ta ɗin wato ya ƙi bata abin da ya kamata ya bata in kuma ya ƙi ta ya zama wato baya sha'awan ya aure ta to nan kuma sai ka ga wani yakan bi wasu hanyoyi ya bata ya bayar da ita wanda bai dace ba ya bayar da ita haka da sauki da yawa a takaice dai ko shi ya hana ko kuma ya bi hanyoyin da za a iya hana ta haƙoƙi shi na Aisha take cewa idza kanat zata malin wa jamalin rajibu fi nikahiha wa nasabiha wa sada wa idza kanat marghuban anha in ba a santa ko saboda ba ta da kyau ko ba ta da dukiya tara kuha sai su kyale ta wa akhadhu ghayraha min an-nisa sai su auri wata daban sai Allah yake cewa kenan a watar aya kamar yadda suke kyale ta in ba su sha'awun auren ta ba sakamakon ba kuɗi ko ba kyau to haka in ba za su ba da haƙoƙinta ba a lokacin da take da dukiya ko take da kyau to nan ma dole su kyale ta ga wanda zai iya ɗaukan nauyinta malamai da suka kalli halin mutane a jahiliya sun tabbatar da cewa cikin fuskokin da ake yi na zaluntan marayu a wancan lokacin wato akwai fuskoki da yawa akwai cinye sadakinsu akwai kuma ƙin aurar da ita musamman in tana da kuɗi sai ce ta zama a wajensa tsoron kar ya aurar da ita in mijinta ya tashi ta ce to bari ta tattare dukiyanta ta koma gidan mijinta da shi don haka sai ya kima aurar da ita domin ya ci gaba da amfana da dukiyarta sa'an nan ko kuma in an ba da sadakin sai ya cinye duka dai waɗannan yana daga cikin abubuwan da suke a jahiliya kuma a yau ma ana zaluncan marayu da fuskoki masu yawa ya ku bayan Allah dangane da abin da Allah ta'ala ya mana na wannan ni'ima na samun wannan santa mai wato ɗawainiyar alkur'ani da kuma hidiman marayu zai sa lokaci bayan lokaci mai ta tattaunawa muna ƙara samun basira da ilimi sosai a waɗannan babuka domin mu san abin da Allah ya umurce mu mu san abin da Allah ya hane mu sai ka ga wannan society wannan unguwa da wannan gari sun zama kamar mutanen makka sakamakon Allah ya sa aikin hajji a cikinsu sai ya zama wato suna daga cikin waɗanda suka fi sauran mutane sani hukunce-hukuncen aikin hajji yayin da duk societies da kuma suke da ƙarancin waɗannan abubuwa irin waɗannan hukunce-hukuncen za su yi karanci wato karantar da mutane waɗannan hukunce-hukuncen da ba da haske zai yi karanci a ciki takaice kamar yadda na yi ishara za mu jinkirta wasu ababe ɗin zuwa ga wasu hudubobi amma dai a dunkule musulunci ya yi umarni a rinka kyautatawa marayu a rinka karrama marayu a yi wani abu na kafalarsu har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me yin haka shi da shi za su zama aljanna kamar haka sa'annan ya yi hani kan zaluntarsu ko kuma tsawa a gare su ko dubbin hanyoyi na takura rayuwar marayu kuma an tunatar da mutum an nuna cewa kamar yadda kai kake tsoron kar ka bar wasu masu rauni ‘ya'yanka ‘yan ƙanana bayan kara su a samu wasu kuma su zalunce su su musu gwale-gwale to kai ma ka ci tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ka yi ƙoƙarin sauke haƙoƙin waɗannan mutane masu rauni shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina sanya kunci cin wato ina sanya kunci wajen taɓe haƙoƙin masu rauni guda biyu cinye haƙƙin mace ko kuma cinye haƙƙin maraya an ce a ciyar da marayu kuma an ce a ciyar da su don Allah inna ma nut'imukum liwajhillah sa'an nan an ce a rinka ɗaukan dukiyar ka ma ka bawa maraya ka ɗauki dukiyar marayan ka masa hidima ka zama mai kula da maslahohinsa a takaice waɗannan karantarwar a fili yake a cikin littafin Allah mai karamci da kuma a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma da ƙarshe za a dace da samu wato tarayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna muna roƙon Allah subhanahu wataala wanda suka taimake mu cikin waɗannan ayyukan kuma suke taimakon mu Allah ta'ala ya karba musu ya sa da mu da su mu tarayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aljanna muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu kowa ya ga wace fiska ce zai taimaki wannan da wancan ko da kuwa ka sayi exercise ka ba wa maraya ko biro ka ba wa maraya ko ka yi nufin wa maraya da sauran waɗannan fuskoki muna roƙon Allah subhanahu wataala يسام وين يلافيا هذا والله أعلم وصل اللهم وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله